السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدمريكين جمعة أولنا مسلاتينا سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه cikin garin Sokoto a shiyar Polo Kulof, sha takwas ga watan Ramadan, sha tara ga watan Ramadan. sha tara ga watan Ramadan hijira ta fiyayyen halitta Muhammad sallallahu Alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar. Muna a cikin tafsirin Ƙur'ani a jiya mun kammala suratul insan yau za mu shiga sabuwar sura mai suna Mursalat. Ita ce abin wadda za mu gani insha Allah ta'ala. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا
wannan sura ana ce mata mursalat ayoyinta guda hamsin ne cif kuma makiyar sura ce za mu ga ubangiji subhanahu wata'ala ya rantsuwa a cikinta da wasu halittunsa illa malamai na da saɓanin bambancin ra'ayi game da waɗannan abubuwa da an kai rantsuwa game da su. Allah ce wal mursalati urfa ina rantsuwa da iska wato arriyah kenan da larabci arriyah shine iska wanda ba guda ba jam'i na na iska Hausa ba su da jam'in iska sai dai iska iska ne domin idan aka yi jam'i zai tashi da ma'anarsa ya ce iskoki ya tashi daga iska ya koma aljannu yawa to muna rantsuwa da iska in ji Allah subhanahu wata'ala wanda ke biyan biyan junansa wato iska wanda yake zuwa da rahama da bushara sune mursalat iska wanda an hakoro da irin wannan bushara to Allah yana rantsuwa da shi wasu malamai na cewa ana nuhin nan mala'iku ne wato Allah yana rantsuwa da mala'ikun da ke kore iska na rahama korawa kama wanda yake ga wata aya yana cewa wa arsalna riyaha illa waqi fa anzalna minas samaa'i ma'an fa asqaynakumuhu wato wannan iskan da ke zo da rahama a cikin sa kai sheda mai kyawu bai sama cuta bai sama rashin lahiya to wannan shine Allah rantsuwa da shi sannan wannan iska Allah ce mai urfan wato mai bibiyar juna wannan urfan yakan yi yazan maf'ulun ne li ajlihi wa kenan ai al-mursalati al-ajl al-urf irin wanda an ka sani ya zama lidda ne na an-nakra ko kuma ya zan hal ne bi ma'ana wato kenan mutatabi'atun shi iska yana bibiyar junan sa wannan ya wuce wannan ya zo wannan ya wuce wannan ya zo ko kuma su mala'ikun da ke korawa suna bai da junan su duk wannan ma'ana ta kan dauka to waɗannan dai kowaye to Allah ya rantsuwa da su sannan yace fal asifati asfan ina rantsuwa da iska mai tsanani muna ce masa guguwa da hausa ko a sakkwato ba san sauran garuruwa ba to yana rantsuwa da iska wanda an mai tsanani wannan shirati na shara ina rantsuwa da iska wanda yake mai watsawa mai watsa alheri ya ɗauki ɗiyan abin nan ire ya kai wancan wuri ya ɗauki wannan ya kai wannan ko kuma ya kora girgije mai ruwa ya zuba ga wannan gona ko ya zuba ga wannan gari duk wannan aiki da Allah ke rabawa ina rantsuwa da su falfariqati farqa ina rantsuwa da masu rarrabawa masu rarrabawa nan malamai wasu na cewa ana nufin ayoyin alqur'ani kamar abin nan wannan ra'ayi mal abubakar gumi ya karfar da shi a cikin tafsirin saraddul azhan yace ana nihin na ayatul qur'an domin su ke rarrabewa tsakanin gaskiya da ƙarya su ne falfariqati farqa ko kuma manzanni ne ko kuma malamai ne masu yin wa'azi suna bayyanar da gaskiya da ƙarya falmulqiyati zikira sannan ina rantsuwa da iska wanda ke jefawar wahayi ko kuma mulqiyati anan shi ma ba iska bane nau'i ne na mala'ikun da ke kawo wahayi suna kai wahayi ga annabawa don haka wasu malaman tafsiri ke cewa nan ana nufin jibril an sa shi cikin sigar jam'i don a girmama shi ta aziman lahu kuma an yi rantsuwa da jibril domin shi ne mala'ikin da ke kawo wahayi ga annabawa ya jefa wahayi ga annabawa annabawa su jefa saƙon nan ga sauran wasu mutane malamai su ɗauka su ma su jefa ga sauran wasu to su ne mulkiya ina rantsuwa da su waɗannan rantsuwoyin da ubangiji Allah ya duka ya ce uzuran aw nuzuran wato ma'ana kenan i'zaran wa inzaran ko gargadin domin wannan sifa da cewa nuzura aw nuzuran za ta koma ga mulkiya fi zikiran domin su ke gargadi to gargadin su ya zamo i'zaran yanke hujja duk abin da annabi addini an faɗa muku baka da dalilin kimbi ko kuma ya zan inzaran gargadi ne ka ji tsoron abu kaza idan ba ku yi ba abu kaza zai same ku a shaga wannan aiki na annabawa ne da sauran malamai wanda ke ɗauka su su karanta su don haka Allah ke cewa ga wata aya rusulan mubashirin wa munzirin ya Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu azizan hakima wato manzanni wanda Allah ya aiko mubashirin ne masu yin bishara ne in ka aikata abin da aka ce ga sakamako wa munzirina suna masu tsoratarwa idan baka aikata ba in baka aikata ba kuma ga sakamako Allah ya yi wannan ne li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun don kada ranar alkiyama mutane suna da hujjar za su faɗa ma Allah don haka alkiyama idan aka zo Allah ma tambaya to ka sani baka da hujjar da zaka faɗa mishi baka cewa Allah ban san musuluncin nan ba saboda ni karatu ya min yawa dan ne fara sai ne zama farfesa ba hujja bane dan me baka yi farfesa na addini baka sani baka cewa kasuwanci ya hana min baka cewa iyali sai min yawa amma kana ya cishe su kada ai ma faɗi ake ka kasa shi addini to ranar alkiyama baka da hujja ƴaƴan da Allah ya baka idan ya tambaye ka to sai ka kare baka da hujjar cewa ayanka sun lalace baka yi aka kokarin ka ba sai ka iya ka kokarin ka ba ka haihu ka kwasa ka kai ma wani ba ko ka sake ga titi kuma kaza kana Allah ya sauwaka Allah zai shirye muna haka kai naka aikin da Allah ya azama to kai naka Allah tun waye ma saura don haka na ranar alkiyama an yanke uzurin kowa ki amma na uzuran ai au nuzuran watan wannan abin da manzanni suka zo da shi suka jefa to ya zan gargaɗi ne ko kuma ya zan abin nan ne yake hujja to waɗannan rantsoyin da Allah ya guda biyar wal mursalati urfa fal asifati asfa wal nashirati nashara wal fariqati farqa wal mulkiyati zikra rantsuwa biyar ga jawabul qasm ga dalilin yanta Allah yana rantsuwa da waɗannan abubuwa guda biyar inna ma tu'aduna lawaqi lalle abin da an kai
وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت
To, duk waɗannan abubuwa da an kai rantsuwa da su guda biyar ga dalilin rantsuwar. Allah ce inna ma tu'aduna lawaqi'un lalle abin da aka yi muku alƙawari na alƙiyama lalle mai tabbata ne yana nan tahe bar ganin ya dade yana nan tahe to haka mai musun cewa ba alƙiyama ko kuma ai shekaru sun yawa sun yaushe ake faɗa shekaru dubbai shekaru miliyoyi kai ha ganin yawan shekarun a wajen Allah yan kaɗan nan ne kila tun halitta duniyan nan da shekarun da kai a wajen Allah mintuttuka ne ko sakan sakan ne ba su masu yawa ba ne kuma na ai masu harkar space sukan ce shekarun nan na duniya ba ka haɗa su da lafiya ko yan ka auna miliyoyi za ka gani nan nan ta yan kaɗan ne don haka alƙiyama tana nan tsaye tana nan tafi kada wanda bai imani da ita ba ya kange ma yin imani da ita sannan ba wanda ya san lokacin sadda za ta zo amma za ta zo yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha kima anta min zikraha ila rabbika muntaha suna tambayar annabi yaushe za ta zo Allah ce me sha'aninka da ita ma'ana me sha'aninka da cewa sai ka san za ta zo za ta zo amma sanin zuwan ta yana ga Allah shi da ya sani Jibril ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam mata sa'a yaushe za a yi alkiyama manzo Allah ba shi amsa yace mal mas'ulu an habi alimi as-sa'il wanda an kawo tambayar bai fi sanin wanda ya tambayar ba ilimi anan da ni da kai duka ɗaya muke amma zan faɗa maka alamunta ya gaya mai alamunta cewa an tabi dal amata rabbataha ko yanga ta haihu ubangijinta sannan abin nan za ka ga abin nan ra'a'u sha'iku ita tsawalu da hilbin yan suna jayayya da gogoriyo ƙauyawa gina manyan gidaje a cikin garuruwa suna takara wannan ya yi mai tsawo wannan ya zo ya wuce shi in wannan estate mai ɗaki goma wani ya zo ya mai ɗaki hamsin wani ya zo ya mai ɗaki dubu kuma duka kwana gida guda ɗaki guda ac guda gado guda za ka da gida mai ɗaki hamsin naira na su ka raba kuɗinsu ga talakawa mutum ya gina bukka ai ya haka taro ɗanin gidaje inna ma tu aduna lawaƙe a cikin abin nan zariyat Allah ya ce wa inna dina lawaƙe wannan lokaci na sakamako mai zuwa ne yana nan tahi bari gaugawa cewa yau za a yi shi yana nan zuwa to Allah ce inna ma ku inna ma anan da aka faɗa ma ismu mausul ne wato ga ka'ida kamata ya zama mausul ya zan rabe ake inna sannan ma daban amma sai ta zo mausula an ka ce inna ma haka rasmi na alqur'ani ya zo a zamanin sayyidina usman radiyallahu ta'ala anhu arda ka ba a canza shi haka za a zo rubutun to nan kamar ka yi tambaya ka ce wannan yini da aka ce zai zo ko kuma wannan alƙawalin zai zo yaushe zai zo ba wanda ya sani sai Allah to menene alamar sa to sai Allah bayyana ma alamar zuwan wannan yini yace gashi fa idan nujum lokacin da kaga tamrari imisat an shahi hasken su hasken ya tafi abin da ake kira da shahewa a ce tsamasa a shahe hasken abu ko kuma a cire shi daga asalinsa gaba da abin na a yadda shi ya ɓace wa idan nujumun dumisat idan aka tafi da tamrari duk waɗannan tamrari suna da yawa kuma suna da girma Allah ɗaya san iyakar yawansu kuma Allah ɗaya san iyakar girmansu kuma masu haske ne ƙwarai da gaske nisan su ke sa ka gansu ‘yan ƙanana to ranar alƙiyama za a gansu an tafiyar da su duka an watse su to in ka ga wannan lokaci to lokacin ne ya zo wa idza samau furijat kuma idan sama furijat muka kece ta duk ƙarhin nan na sama to za a bar za a za a kekkece ta kece da za a yi mata saboda saukar mala'iku ne ƙasa wa futihat as-sama'u fa kanat abwab mu bude sama ta zan ƙohohi saboda saukar mala'iku duk yawansu za su ta sauka domin wannan faɗin ƙasar ba iya katta annan ba ƙasa tana da faɗi sosai ba wanda sai ubangiji subhanahu wataala kuma galiba idan anka ce ardu ana nuhin min arshihi ila furshihi daga al'arshi har na shi da ƙasa ardu ne ranar alƙiyama duk za a buɗe su yi faɗi kowa zai sauka a ciki mala'iku su sauka mutane su sauka dabbobi su sauka tsuntsaye wane ne duk ga su don a yi hisabi wa idza sama'u furijat wa'izar jibal sannan duwatsu in kaga duwatsu nusifat an nike su wato ko kuma an cire su daga inda suke manyan manyan duwatsu wanda kake ganin kamar ka yake za ka ganshi ya yi sama an cire shi kamar takarda iska na daukar sa wa basatil jibal basta fakanat haba'an munbassa duwatsu a cire su a buge su a nike su su zan haba'an ƙura munbassa wanda an kashe yake duk girman duwatsun duniya za a niƙe su a sheke ƙura shi kenan aikinsu ya ƙare ba a bukatar su nan ana son ƙasa da fili ƙa'an safsafan fili fallau to ina ne وإذا وإذا الرسل الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين to a wannan rana idan ka ga an an tahiyar da hasken tamrari an buɗe sama an niƙe duwatsu wa izar rusul kuma idan manzanni uqitat an ka tsare su wato a sa musu lokaci manzanni su za a fara zuwa da su ranar da wannan yini ya zo za a yi musu tambayoyi ko wanda manzo sai an tambaye shi kafin a zo da sauran jama'a kaga annabawa an zo da manzanni an tsare su an musu tambayoyi to kai ina kai wa izar rusulu uqitat an samu su lokaci sai dai su nasu na da bambanci da namu su za a sanya musu lokacin da za su zo ai Allah tambaye su kuma tambayoyin da za a yi musu tambayoyi ne kaɗan na za a tambaye su me al'umma ku sun karɓa muku Hmm? ma za ujibtum qalu la ilma lana innaka antal allamul ghuyub me aka karɓa muku shine za mu tambaya ya ubangiji babu ilimi gare mu ba mu sani ba bayan mun idan manzanci mun tahi ba mu san abin da ya faru ba amma kai innaka antal allamul ghuyub kai ne masanin abin da yake fake wanda ya amsa ya amsa da gaskiya ka sani wanda ya amsa da ba da gaskiya ba ka sani wannan shine abin za su za su bada amsa an gama nasu tambayoyi in dai ba Isa ba shi kadai za a wa tambaya ta sauran annabawa cikin su a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah kai Isa kai kacce jama'a su rike ka da kai da uwarka abin bauta kuma bayana kaga shi yana da bannar da an kai mai wata ta saura don haka shi tambayar sai ta hi girma Isa ne fa wannan Allah ya tsare saboda an bauta masa an bauta ma uwarsa bai sani ba bai yi umarni ba to bale kai kana shehi ka zauna bungurum a zo ana masu juda ana lasa hannu ka tsaye kai an girmama ka da isa an tsare shi bale wanda ya saura Allah subhanahu wata'ala ga wata aya na cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida fa kaifa ya al- ya labarin ku yake ya al'amarin ku zai kasance ranar alkiyama ya ku musulmi idza ji'na min min kulli ummatin bi shahidi idan muka zo ga kowace al'umma ta gabace ku muka zo da manzonta muka tambaye shi sannan waje ina bika ya kai muhammad mun ka zo da kai kai kuma ala haula a bisa ga waɗannan mutane shahidan kana mai shaidu me za ku faɗa ashe kenan duk wanda bai tsaya ga annabi ba yayi addini wanda an kace ranar alkiyama wa zai shaide shi babu da haka manzo Allah ce khuzu anni manasikakum ku riki ayyukan ibada ku da gare ni duk abin da za ka yi a rubuta ma lada to ka rike shi ga annabi salati ne sallah ce karatu ne tasbihi ne zikiri ne wane ne annabi yayi eh kai kai yayi a'a bai yi ba to ina aka same shi mafarki aka yi barman mafarkinsa kada ka yi don ba ka da wanda zai cece ka ran alkiyama ba ka da wanda zai ba sa ma hannu ka wuce aljanna wannan ba ka shigar ta sai da signature ta Allah sai manzo Allah ya baka accreditation sannan ka tafi Allah ya ba ya sa ma hannu ka shiga aljanna to in ka bi wani wa zai sa ma hannu shi ma kai ne ya san inda yake ya tashi alkiyama wannan duk shaidanci ne a cewa in wani ya tashi ranar alkiyama zai kaza ba wanda ya isa ba Allah ake wa wannan ba girman Allah ya wuce a yi mishi wannan to Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da mu wa idan rusulu uqitat idan manzanni aka tsare su to lokacin nan yana kusa Allah ya ce li ayyi yawmin ujjilat li'ayi yomin don wani yini ujjilat an ka jinkirtar da wannan waɗannan abubuwa da muka faɗa cewa izan da jomin tsimisat وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أكتت أي musu jinkiri yanzu to dan me an kai jinkirin ba zo yanzu ba Allah ya ce li yawmil ujilat al yawmil fasl mun yi jinkirin wannan ne sai ranar rarrabewa tace yawmul fasl ranar rarrabewa a rarrabe na kwarai da mugu a rarrabe gaskiya da ƙarya a rarrabe mumini da kafiri a rarrabe musulmin kwarai da munafuki wannan rana to sannu ɗan abuwa za su auku don haka kenan ashe ranar alƙiyama wannan abin zai sau zai auku don haka Allah ya ce wa ma adaraka ko ka karanta wa ma adaraka ma yawmul fasl me ya sanar da kai abin da ake kira yawmul fasl menene wannan yini na rarrabewa ka san shi a baka san shi ba to cikin hikimar ubangiji ko bai tsaya ya faɗa ma shi ce ga shi ga abin da zaka gani ga shi ga shi amma dai an faɗa ma alamun waɗancan abu in sun faru to yinin ya zo sai kawai Allah ya ce wailun yawma izin lil mukazzibin tsananin azaba ya tabbata ranan nan ga masu karyatawa wato yini ne mai tsanani yini ne mai tsoro yini ne mai hadari yini ne wanda Allah ambata abu san kamfarira ya wuce a bayyana abin da ke cikinsa sai dai a safanta musibar da ke cikinsa su aya cikin suratun hajj ta bayyana mana dan wani abu na wannan ranar inda Allah ke cewa inna zalzalati sa'ati shay'un azim girgizar wannan rana ta alkiyama ita ce yawmul fasl to al'amari ne wanda an mai girma yawma tarawnaha tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at rabi zaka ga mai mai shayar da nono tana hizga dan da take shayarwa tana jiwa da shi mace tana shayar da nono ta hizga dan ta tayar wata da kullu zata hamlin hamlaha ma abuciyar ciki saboda tsoro cikin ta yana faduwa ya zube um wata ran nasa sukara kana ganin mutane suna masu maye wannan yayin yana tangadi asalati wa mahum sukara ba ma ya bane ba sa komi ba walakin walakin azaballah shadid azabar Allah ta yi tsanani a wannan ranar don haka kowa ta shi hirgice gigice annabawa ma suna Allahumma sallim sallim rabbi sallim sallim Ibrahim alaihi salam yana faɗin wannan annabawa da kansu to ina wanda zai ce maka yi abin da ka ga dama ranar alkiyama zan cece ka ko mata ta bai ceto ita da yake kowa so to ko ita baya ceto haka nan ka yi aikin kwarai ka bi abinda addini ya zo da shi ka bi abinda Muhammad ya karanta da kai sallallahu alaihi wasallam don haka sai Allah ya ce wailun yawma idin lil mukazzibin sananin azaba ko kuma halaka ta tabbata ranan nan ta yawmul fasl ga mai karyatawa duk masu karyatawa suna cikin wannan a cikin wannan sura Allah ya ambaci wailun yawma idin lil mukazzibin hasau goma ko wace da munasabar abin da zai sa ya takarari domin takarari idan ya zo a kan targibi wa tarhib malaman luga na ce wannan abin nan takarari ne mai kyau za ka na za ga ta fanko ma wannan wailin yawon ma'izin lil mukazzibin wailin yawon har zuwa sau goma a cikin wannan sura to gashi nan za mu gani mun gani daya za cikin magana na alam nuhlikil awwalin
ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين
Allah ya ce alamnahu likal awwalin ashe ba halaka na farko ba masu karyatawa idan an zo da addini ana gargadin su ba su yi ba su tsoron yawmul fasl al'ummomin sun ka gabata sun daga nuhu an halaka su an halaka mutanen samu da adawa mutanen lot don an halaka su don me an halaka su saboda in jin tsoron yawon fasad sai abinda aka ce su yi an halaka sun tafi Allah ce sun masannan nutubi wa mul'akari na mun kabi da na baya masu biya su su ma waɗanda ba su yi ba su ma sai su bi sahunsu gani don haka kenan kakanni ba su yi abin kwarai ba an halaka su ‘ya'yansu ‘yan basu yi ba su ma za a halaka su, jikokin su ma ‘yan basu yi ba su ma za su yi. Allah ya ce, ka zalika kamar haka nan gaba, naf'alu bil mujrimin za mu aikata duk ga masu sabo duk wanda ake cewa ya kaza ya ki to haka za mu yi mai wanda mun ka halaka na farko da na biyu da na uku su ma haka nan wailun yawma idhil lil mukazzibin sananin azaba ya tabbata ko kuma halaka ta tabbata lil mukazzibin ga masu karyatawa alam na halakukum ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين to bayan gargadin da ake waɗancan da yawmul fasal don su yi aikin kwarai ba su yi ba an ce wailun yawma idhil lil mukazzibin ga wani na biyu Allah ya ce alam na khaluq ma shi ba mu halicce ku ba min ma'in daga ruwa mahinin walakantacce mai rauni haƙir shine digon mani mahin da me aka halicce ka daga gare shi to me abin nan ana kira kana kana tashin kai ana gwada ma abin da alheri kana gudu wani girma gare ka wanda ya fito da wannan ruwan ba ka ma son a gan su ga tawahin ka sai ka wanke amma ka an halicce ka ka- abin nan ka zo kana kana furi kana takama sai wata tsiyani wato min ma inda ga ruwa mahini wanda yake walakantacce ko kuma ruwa da if mai rauni Allah ce faji Allah mun ka sanya ruwan nan fi ƙararin a cikin matabbata makini wanda a amintatta ita ce abin da mahaifar mace inda wani abu da zai lalata shi bai cimma wannan ruwan naka a canza a aje shi Allah ce ila kadarin zuwa ga lokaci ma'alumi wanda asalan ne na zamansa a cikin mahaifa waton abin nan muddatul hamli kenan mace ta dauki ciki har zuwa haihuwa dan lokaci ne yakan kama wata tara ko ƙasa ga wata tara ko sama ga wata tara idan Allah ya so wata mace za ta yi wata shidda ta haihu wata bakwai ta haihu takwas haka ba haka ba wani ma ta wuce shekara guda akwai wanda ke shekaru a cikin ciki kafin a haife su kamar muhammadu bin ajlan an ce a cikin eh, a cikin cikin uwarsa ya yi shekaru sannan aka haife shi da haurinsa ko da ya fito gwargwadon yadda Allah ya so Allah ya ce ila kadarin zuwa ga lokaci ma'alumin wanda a sananne lokacin na sananne shine na zamansa a cikin mahaifa Allah ya ce faƙadar na mun ka ƙaddarta bi ta hafif min al-qudrati wato kenan wasu an karanta bi tasdid wato min al-taqdir kenan faƙaddar na wato eh, fa nahnu qadirun mu ne masu iko ma- abin nan, wato faƙadar na muka samu iko na zamnar da shi a cikin mahaifa da hid da shi duniya fa ni'mal qadiruna ma dalla da masu iko mu inji Allah subhanahu wa ta'ala ba wanda ikon ubangiji ma dalla da masu iko mu wa sai ce haka komi ikon mutum yana matsoraci ne komi ikon mutum matsoraci ne in ma ya yi sa'a ya zan zarumi ya zan bai tsoron kowa in ba matarsa ba a yi kwarai kuwa ba shi an zarumi ba akwai wanda bai tsoronta Eh? to ka gani za ka amma zai zai ji tsoron kada a yi mai makirci ko a yi mai juyin mulki ko a yi mai wani abin nan duk mai mulki na wannan tsoro amma banda ubangiji subhanahu wataala shi kai yadda ya so ya ba wanda ya so ya hana ma wanda ya so ya karbe ga wanda ya so ya miƙa ma wani wanda yake so ya halaka wanda ya so ya rayar da wanda ya so ya darkake wanda ya so kuma bai jin tsoron aƙiba fadam dama alaihim rabbuhum bi dhanbihim ya ce wala ya kafu ubaha bai jin tsoron tambaya bai jin tsoron ta aƙidi bai jin tsoron a ce mai don me kai yi don ba wanda ya isa mata na karin magana me suke cewa Allah kai kai yi a yadda suke kira eh abin nan duk inda Allah ya arza kayansa zama su kai wannan daidai ne domin duk abin da Allah ya yi to ba mai cewa don me kai yi ko da abin nan bai da daɗi sai dai a za a yi ta tawali'u da ƙarfantar da kai da godiya da da tuba ga Allah kada a maimaita ko a yi wani wanda ya haka nan Allah ya tsare gaba to Allah shi a su'ad da iko don haka nan ya nuna mana halittar mutum min ma'in mahil daga ruwa walakantacce akwai inda Allah ke cewa allazi a- am- allazi ahsana kulli shay'in khalaqahu wa bada'a khalqal insan min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin wato Allah ya fara halittar dan shi ya halitta komi ya daidaitar da halitta kyautata ta yadda yake so ba mutum duka ba mutum ɗaya ba sannan ya ce muka fara halittar mutum an insan min dinin daga laka shi ne adam alaihi salatu wassalam sun maja'alnahu ko? yanzu da fata haka ne Eh, sannan muka sanya shi shi jinsin na mutum ɗin ya koma ɗigon mani a shi kenan adam shi da aka halitta da laka sauran zuri'arsa sai da mani kamar da shekul islam a cikin risalarsa ta ƙabrasiya yake cewa halittu akwai wanda an ka halitta ba uwa ba uba shi ne adam alaihi salatu wasalam ba mace ba namiji don haka an mulmula ƙasa ne aka halitta shi akwai wanda an ka halitta da namiji babu mace ita ce hawa'u an ɗebi a wazar adam aka halitta hawa'u sannan akwai wanda aka halitta ga ga- da, da mace ba namiji shine isa alaihi salatu wassalam sannan sauran halittu duka to sai an hada min nutfatin amshajin kamar yadda muka yi jiya maniyan namiji da maniyan mace su samu da a raba biyu wannan rabi wannan rabi a a a- abin nan a- sai a ga da ya biya biyo uba ko ya biyo uwa da hali ya ɗauko uba ko ya ɗauko uwa ko ga sifa ya ɗauko uba ko ya ɗauko uwa maniyan ne biyu an ka hada aka aka halitta da shi to ina ne wailin yawma izin azaba ta tabbata ko bane ya tabbata ranan nan lil mukazzibina ga masu karyatawa to ci gaba ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين
to sai Allah subhanahu wataala ya bayyana ma al'umma mus- mutane watan hikimar aikinsa halitta sada ubangiji yayi don ta ƙara jawo hankalinsu cewa kada su karyata abinda addini yake kiransu zuwa gare shi bayan an gwada ma halittar kanka wanda ya jibi halittar kansa kaga ba zai yi girman kai ba bale a ce Allah ya ce ya yi abin nan ya shure Allah ya ce alam na ja'al al-arda kifatan ashe ban sanya muku ƙasa kifatan matattara ba inda za ku taru masu ranku da matattunku rayayyu a saman ƙasa suke in sun mutu fa a cikin ta za su koma minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra Dokta rayuwarka gaba ɗaya ka gama ta ka tafi bisa kasan nan za ka yi. To ka dibi wannan ƙasa da Allah shin hiɗa ga ta nan ka yi abin da ka ga dama a cikinta. Wannan ai ya nuna ƙudurar Ubangiji, ya nuna ikon Ubangiji. Allah ce a haya'an wa amatan raye da matattu, waɗanda an- masu raye suna samanta, matattu ma suna samanta. Ahafash da Abu Ubaid suna cewa wannan a haya'an wa amatan zai koma ga ƙasan ne. Watan kenan Allah ya halitta muku ƙasa, ya sanya muku ƙasa kifatan wurin matabbata ku ta- ku tattaru a nan. Ita ƙasan nan akwai rayayya akwai matatta. Akwai wanda za ku yi noma ku samu abinci ku samu arziki. Akwai wanda ko kai ba za ka yi ba. Wato wanda addancare. Ko da ka yi shuka za ka wahala kanka ne kawai. Waje Allah fi ha rawasiya. Allah ya ce muka sanya cikin ƙasar nan rawasiya turaku masu riƙe ta. Wato duwatsun da a turkin ƙasa masu tangale su ne rawasiya duwatsu ne shamikhatin manya ko hazan duwatsu biyu ne akwai rawasiya akwai shamikhat wato waɗannan rawasiya su ne turakun ƙasa waɗanda a rike da ita sannan akwai shamikhat manya-manyan duwatsun da kake gani a saman ƙasa duka Allah ya sanya su wani wuri Allah na cewa huwallazi maddal ard waja'ala fiha rawasiya wa anhara Allah shine wanda ya ja ƙasa shimfiɗa ta sai yi faɗi duk yawan ku ba ku cika ta duk bunenka wani ya gida ban yi ba kai dai roki Allah ya baka ƙasar ba ta ƙarewa arzikin Allah ba ya ƙarewa kada ka ce wani ya gida ni ban yi ba tuwo shi zani don an sai da hilayen nan tana karewa ne ba ku ya kare ta masu bincike na cewa kashi kusan tesan ko tamanin da wani abu na na faɗin ƙasa kila duk empty ne kaɗan na ne ɗan tsibiri ne kawai mutane da mutane sai da akwai hilin ko kai ma ka ji ba hanzu ka gani ƙasar da haka zaune duk yawan mutanen nan in ka hita za ka ga wannan gari zuwa wannan gari ga hili nan duk suna ina mutanen za ka Allah sanya ƙasa kuma ya sanya rawa sai wa anharan da ruwa goranmu ga sunan da gulabe wani wuri Allah ya ce wal ardi madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wato mun mulmula ƙasa mun shinkiɗa ta sannan mun ka sanya mata duwatsu wa alƙaina mun ka jefa cikin ta rawa sai duwatsu don su tangale ta don da ba duwatsu sai ka kama eh, abin nan eh, rawa a kanta Allah ce wa alƙaina ku mun ka shayar da ku ma'an ruwa faratan masu daɗi ko ruwan wasu ba su iya shawa kamar ruwan teku ocean ko ruwan sea ba su shawa amma inda mutane suke sai Allah sanya musu ruwa masu daɗi to kaga ma daɗin ya yawa wani ma ko ruwan mu bai sha wani bai shan ruwan gulbi wani kuka ɗaya ruwan rijiya ce kai bai sha wani ma na honhu ma sai ce kada ka sha sai suwan ko Mr. B yawa saboda abin ya yi ni'ima ta yawa to ga ruwan ma an furatan masu daɗi wailun yau ma izin bane ta ya tabbata yau ma izin ranar nilil mukazzibi ga masu karyatawa wannan sai Allah ya taƙibi da abin da ke tafi ga masu karyatawa ya ce musu gashi na intalif انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين to Allah subhanahu wataala ranar yawmul fasl zai ce in talaku ila ma kuntum ku masu karyatawa ana faɗa muku yadda Allah yake da wanda ya halitta ku don ku bi kuna karyatawa sai Allah mala'i sa ga bakin mala'iku su kora ku ce in talaku ku tahi ila ma kuntum zuwa ga abin da kun ka zambihi da shi to kazzibu da kuna karyatawa ai duniya anan duniya kuna cewa ba mutuwa ko kuma an mutu shikenan ko kuma da muka ji dadi anan duniya ko lahira haka Allah zai ba mu kuna izgili to ku tahi ku ga abin da an ka aje muku ai in dalagu ku tahi A ila ma kuntum bihi tukazzibun in dalagu ku tahi ila zillin zuwa ga wata inuwa ga ta can ayi muku tanadi zai salasa shu'abin ma abuciyar rehe uku ita wannan inuwa za su tsinkaye ta dare abin nan a kamar girgije guda uku abin nan salasa shu'abin amma ba inuwa bace hayaki ne na wuta wanda ya samu saboda girman sa sai ya raku guda uku in ka tsinkaya kamar girgije ne gane to ku tafi gashi can la dalil ba inuwa a cikin sa kahin masu sai an faɗa musu abin za su huske ba inuwa a cikin wannan girgijen da kuke gani azaba ce wala yughni min Allah sannan bai kare ku daga wuta halshen wuta ya shahe ku ku tafi innaha haƙiƙa ita wutar in ji Allah subhanahu wa ta'ala tarmi tana waƙi tana jefawa bishararin da abin nan ne bira ka san bira ko abin nan da wuta ke yi idan ne sunanta da Hausa bira eh tarmi tana waƙi bishararin da bira kal kasar kamar gida in in in ka doki abin nan wuta ka buga abin nan mai tatsaci ne sunansa ba kyan kashe ba bira eh kal kasar girmanta kamar gida wutar lahira kenan wannan bera ta ɗan kaɗan wadda ka faɗan maka kowa shi ƙone to ta lahira ta yi masallacin nan girma kalat asar ba wai masallaci ba gida fatas guda ya bera ta wuta wanda bai yi aiki don kariya kansa ga wannan ba ai wawa ne kada ka zama ka ce ka ji daɗi don duniya kawai Allah wa ba mu duniya shi ba mu lahira ka yi bida ba a ce bai iya yi ba yana iya yi ya baka duniya shi baka lahira amma sai ka bida wato ta'annahu ka ce ita wannan bira din jimalatun sufurun raƙumma ne jajaye kuma baƙaƙe domin sufurun laraba na fasara shi da ja ko baki wato ita birar haka take ga ta da girma in ta ta tazatin abin da zai fada ga jikin mutum ya kunai to ya girban rakumi kada kai mamaki jikin dan wuta babba ne ba karami bane ba a barin wannan jikin da aljanna da wuta duk ba a shiga da wannan jikin aljanna sai an ƙara ma girma tsawonka ya yi zira'i 60 samun adam alaihi salatu wassalam sadda aka halicce shi haka za a yi dan wata kuma shi Allah ɗaya sai aka girmansa domin an ce hauren sa guda kamar dutsen uhudu to dibi girman haure guda haure talatin wani irin kai zai haɗa waɗannan Allah ka tsare mu to mu tafi haza yawmin ku wailun yawma idil lil mukazzibin bane da azaba ta tabbata ga masu karyatawa ranan nan don haka nan wanda ke karyatawa to ga sakamakon sa haza yawmu la yanzu ku هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين
to bayan sun samu wannan sakamakon na wuta sai a ce musu haza yawm wannan yini ne wanda yake la yantiquna su ɗan wuta ba su magana sun yi shiru ko dai azabar ta sun yi shiru wato duk tambayoyin da ake musu sun kada ba sun- abin nan ba amsa amsa ta ƙare yanzu shikenan it ba mai magana an kora su zuwa wuta a cikin wutar ba su iya magana ko kuma yakan yi wannan da wasu ne a abin nan la yaquna nan laysa lil makhluq kulluhum ba dukkan su ba ba da yan wata duka ba domin wata aya tana cewa kuma innakum yawmal qiyamati inda rabbikum takhtasimun har jayayya ma sai an yi su ma kan sai sun jayayya Allah kuce Allah ba mu yi kaza ba Allah mun yi kaza wani ya baddari wa duk sai sun yi wannan to in hujja ta kare gaba ɗayan hakora zuwa wuta to nan ne sanan la yantiqun ko kuma ga wata fassara la yantiquna anan wato khususu ne akwai wasu laifukan da Allah ba zai tambayi dan adam ba ranar alkiyama Allah baya magana da shi da zuwa wata za a kada shi kawai in gane to su ne anan akwai riwayoyi da yawa da ke tabbatar da wannan bukhari da muslim sun yi riwaya daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu wa arda makin yan shi'a Allah ya ƙara abin nan ya ƙara ma abu hurairah yarda yake manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallama falasatun jinsi uku na mutane la yukallimuhumullah Allah baya magana da su wala yanzuru ilaihim bai dibin su ranar alkiyama wala yuzakkihim bai tsarkake su baya magana da su bai tambaya su komi baya dibin su ba tsarkake su walahum azabun alim suna da azaba wadda an mai tsanani rajulun mutum na ɗai ala fadal ma'in yana ɗauke da sauran ruwan da ya sha a wurin tahiya ruwa waɗannan ruwa da ka gani ya sha sun ishe shi akwai mai bukata bi ɗariƙin ko abin akwai mai bukatar ruwa ya hana ma mai mai son ruwan to ranar alkiyama wannan zunubin Allah bai ma dibin sa da shi Ya- ashe kaga wannan babban abin nan fitina ce sannan wa rajulun da mutum baya a imaman da ya zaɓi shugaba ya jefa masa ƙuri'a da zan shugaba la yi baya a hu illa da duniyahu bai zaɓe shi ba sai don duniya kurum don ya samu ɗaya ya yi ba don a gyara ƙasa ba ba don a tsaye da adalci ba ba don a kori ɓanna ba a don duniya kurum fa in a ɗahu ma yuridu wa falahu idan shugaban ya ɗibi abin da shi mutum yake so ya bashi sai cika alkawalinsa ke ta yabonsa idan ya zauna aiwa da na kwarai na ba ta samun shugaba irin sa ba mai adalci ne mai son addini ne mai taimakon addini ne addinin shi tun da an yi mai In gane kuwa illa amma idan bai cika mai alkawali ba lam yaflahu ba zai cika ba shi sai ya tawaye ta zage zage inda ya zauna da na uku ko wanda ya yi cinikin abin nan haja wani ɗan kasuwa ya mai ƙarya bayan sallar asar ya rantsuwa ya ce mishi wallahi wannan abu kaza ne sai shi don ya yarda ya ƙara masa riba to shi ma waɗannan guda uku ranar alƙiyama Allah baya ji musu da rahama baya magana da su da zuwan su ta za a kaɗa su Allah kare mu mai nazarin waɗannan abubuwa da kyau mu gani mu zan masu hankali kada mu zan dabbobi kada mu zan kamar tumaki ranar alkiyama ha idan Allah zai tambayar ka zai tambaye ka ne akan addini ba akan abin da ranka ke so ba ba akan yanayin da ka samu kanka ba komi ƙarhin ƙarya komi kahuwarta ga ƙasa komi ɗaukakarta idan ƙarya ce ƙarya ce kuma ba ta zama halal duk yadda aka ga gaskiya duk wata ya rauni inda gaskiya ce gaskiya ce ranar alkiyama a kanta Allah zai ma hisabi za ka yi nazari kada ya zanka zan mai bin duniya ta isa abdul dinar ta isa abdul dinar bawan dinari da naira bawan azur abin nan naira ko zai take kuɗi yanzu ko dala ko wane ne to ya halaka ranar alkiyama to wannan shine yinin da yake ba su magana Allah ce wala yu'zanu lahum ba a yi musu izini babu izini lahum gare su fa ya ataziruna bare su ba da uzurin su da zuwa su ta jahannama za a kada su wailun yawma idhin lil mukazzibin azaba ta tabbata ranan nan ga masu karyatawa haza yawmul fas هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين to Allah ce haza wannan abinda muka faɗa yawmul fasl shine ranar rarrabewa kaga wannan sura ta suranta mana alkiyama ga ta karara muna gani da farko har zuwa nan to ita ce ranar rarrabewa ranar da za a rarrabe na kwarai da mugu makaryaci da mai gaskiya mai addini da mara addini da an rarrabe Allah ya ce jama'a naku mun tara ku ku ga ku wal awwalin da kakanninku da uwayenku duk wuri guda ga ka tsaye ga kakan ga kakan kaka duk ga sun da Adam har zuwa yau duk ana wuri guda tsaye wanda baka sani ba za ka san shi ran nan in kana faɗa kaka nawa gare ka bari sai ka zo ka yi da littafin ka wani ya rubuta kakanninsa ya kai ga gogo goma sha nawa ya tsaya cikin bari an ta ka iya su ne suka tun hari a can to Allah ya ce fa in kana lakum kaidun fakidun wannan ya kan yi maganar Allah ce subhanahu wataala ko kuma maganar annabi ce amma da abin nan siyakin zai nuna wato bayan an tara su duka sai Allah ce musu to ga yau ga ranar ga abin nan yawmul fasli a yau jama'a na kun mun tara ku ku ga kun masu karyatawa wal awwali da kakannin ku na farko duk ga kuri guda sai Allah ce fa in kana lakum kaidun fakidun to idan kuna da dubara a yau to ku yi mini in kuna da wani makirci yau ku yi gani in kuna iya faɗa da ni bismillah gani akwai mai faɗa da Allah akwai mai wani makirci akwai mai wata dubara akwai mamaki ga wanda ke cewa kabini idan muka je lahira kahin ma a aza hisabi na cincinci mutane na na kai aljanna ko kahin Allah shi zo abin nan wajen arabbaka wal malaku saffan saffa abin nan mizani shi ya cincina shi ya shige aljanna wannan ba ba abin nan kaidi bane to in kuna da dubara tsere ku tsere in kuna da dubara fada ku yi da abin za ku yi ku yi ko kuma maganar annabi ce sallallahu alaihi wasallam wannan shine Allah ya wahayi don an ce fal mulk yati zikira shine an kai masa yaho masa kuma ya karantar da mu gashi don haka na faɗa muku in kuna da makirci ku yi min amma na riga na faɗa Allah ya ce wailun yawma idhin lil mukazzibin azaba ta tabbata ranan nan ga masu karyatawa domin ji sakamakon mutanen banza ga mutanen ƙwarya nan ce innal muttaqin
إن المتقين في ظلال وعيون شكرا وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون شكرا إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين
to Allah subhanahu wataala ya ce innal innal muttaqin amma su mutanen kware masu tsoron Allah fi zilali suna cikin inuwoyi ranar alkiyama kaga ra- abin nan aljanna babu rana inuwa ta ni'ima ce akwai inuwa itace tunda babu rana baka ya gane inuwa amma saboda itacen a haɗe suke Hmm? ni inuwa ce kawai ta ni'ima ga azam ne in ba rana ina magana da son inuwa ko uzunin da maremari na ruwa na abubuwan sha duk abin da hake so ka sha giya ma wadda hake so ka sha in whisky in barandi in wane ne lakum fi hamma tashtahi anfusakum wa lakum ma tad'un duk abin da kake so sai ku yi tasha wa fawakiha da kayan marmari min ma shtahuna abin da ranka ke so duk abin da ranka ke so na marmari kana ko tsata hake so akwai ta aljanna ba dalilin kace babu tsata aljanna sai an kai abin da ranka ke so to ina son tsata ne ba sai da abin ba Allah ya ce ku lukuci washe rabu ku sha hani Allah ya laudon jin daɗi shi ne hani an ka ci ba zulumin cikin kai ya burkuce shi ne hani an lafiya lau sai sama abin nan za a gwanda wanda ya zanda cizo yanzu yana son daɗi amma kullum da falajil yake yawo ya ce sai ya sha falajil to can lahira hani an lafiya lau bima kuntum saboda abin da kun ka zamo ta amaluna kuna aikatawa sai da aiki ake samun wannan inna kazalika najzul muhsinin Allah ce haka wanda mun kai muku haka muke saka mu duk masu ihsani anta abudallah haka annaka tarahu in lam takun tarahu fa innahu yaraka wailun yawma idhin lil mukazzibin sanana azaba ya tabbata ga masu karyatawa kullu wa tamattu yes كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل له وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون
to an faɗi sakamakon mutsuki na mutanen ƙwarai sai Allah ya dawo da mutanen banza ɗin da aka kora zuwa wuta Allah ya ce ku nan duniya ku lukuci wata matta'u ku ji daɗi kalilan kaɗan da mijin daɗin duniya ɗan kaɗan na ne ko da an barka da rayuwar shi kenan sai ka ba amfani za shi ka rayu da amma kuma ba daɗi kalilan kaɗan innakum cewa ko mujrimu na mujrimin kuma zuwa wuta sai duk daɗin da ka samu nan duniya idan dai aƙiba sauta ba ta da amfani gwamma ka wahala baka da kai rashi ka yi talauci ka yi tsiya a duniya ka shiga aljanna ya hima ka gina gidaje ka tara motoci ka yi abin da hake so da dubban miliyoyin kuɗi ka mutu ka shiga wuta ba me ranar su innakum mujrimuna ku dai mujrimai kuke duk masu barna su tara kuɗi da masu tsahi da masu kisan mutane da masu sace mutane da wane ne duka mujrimai ne ku ji daɗi ƙalilan ɗan kaɗan ranar alƙiyama ku shiga wuta wailun yawma idhil lil mukazzibin azaba ta tabbata ga masu ƙaryatawa wa idza qila lahum idan aka ce gare su nan duniya irka'u la ku yi sallah la irka'una ba su yi ku yi sallah da manzon Allah ya ce ku yi ku yi sallah ku yi addini ba su yi wailun yawma idhil lil mukazzibin azaba ta tabbata ga masu karyatawa wa bi ayyi hadisin ba'dahu yu'minun shin wani labari bayan alqur'anin da ake karanta muku ko ake karanta muku za su gazgantawa akwai shi babu ashe ba wani labarin za a karanta ma ya ya abin nan ya shiryar da kai sai qur'ani za ka mai cewa wai muna yin drama don mu jawo hankalin mutane mu shiryar da su ƙarya ce sai da ƙar lalacewa har abada drama ba ta gyara halayen mutane in ka shekara dubu kana yin ta ba ta gyara kowa sai dai ta bata kowa za ga duk mutane sun lalace yan mata sun lalace wurin kallon arewa samari sun lalace sun koya ta'addanci sun koya fashi sun koya abin nan eh, me sunan shi Eh, har hudun maza da mata duk ga sunan arimin jinsi wane ne duk saboda kallon wannan ne an to sun bar qur'ani don haka Allah ya faɗi ayi hadisin shin wani labari za a baka wanda zai shirya da kai wanda aka maka qur'ani akwai shi duk wanda shirya qur'ani bata shirya ba to ba wani abu wanda ka shirya da shi za ga duk kasan da mun hada rango na halaka wanda qur'ani bai shirya ba bai ba shi tsoro ba tsarin mulki na ba shi tsoro final na ba shi tsoro bale ma dokar abin nan dokar mutum zai ce in an kama ka za ka yi kaza za ka sai ka laɓe ka yi sai ka ga ɗan sanda za ka jin tsoro amma dokar Allah inda duk kake ka san Allah yana ganin ka ba ka buƙatar a sa ma mai gadi ba ka buƙatar a sa ma ɗan sanda ba ka buƙatar a sa ma SS don haka an ta abu da Allah to annaka tarahu fa illam takun tarahu innahu yaraka wannan shine ƙarshen wannan sura sai kuma sabuwar sura idan Allah ya kai mu ya gobe abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah gafarta mana ya biya bukatunmu ya karbi ibadunmu ya gafarta ma shugabanninmu da uwayenmu da magabatanmu ya biya bukatunmu duka Allah ka san bukatun kowa da cikin mu na alkhairi Allah ka biya mu Allah mai bukatar arme cikin samari Allah ka basu mai bukatar abin sana'a Allah ya bashi masu fadar aiki Allah ya basu to sai wa kuma wanda masu mai jarabawa mai son jarabawa Allah ya bashi mai son kuɗi Allah ya bashi hanya mai alheri subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk